الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شبه بدأ درس من أقيدة سنمنا كراتو شكلتا من عقيدة الطحاوية أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الحنفي ألا تعالى مش رحمة wannan kuma shine majalisunmu na goma jirgin karatun littafin zama da ya gabata jiya mun yi magana akan gabar da mala yake ce mana yana kan bawa mai kyakkyawan aƙida mumini na gaskiya ya zama yana da imanin cewar duk abin da Allah ya hukunta zai faru da duniya za su taru gaba daya ba su isa su hana faruwar shi ba haka idan Allah ta'ala ya tabbatar da cewar abu ba zai faru ba da duniya kuma za su taru duba su isa su ne su tabbatar da faruwar shi ba kamar yadda a daidai gefe guda kuma mala ya ce mana mumini mai aƙida lafiyayya ya ji cewar duk abin da ya same shi to dam bai kasance zai kuskure masa ba haka duk abin da ya kuskure masa to dam bai kasance zai ne zai same shi wannan kuma ita ce aqidar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake sanyawa har yara cikin sahabbai kamar Abdullah dan Abbas da Annabi sallallahu alaihi wasallam koyar da shi cewa ya kai yaro ka sani cewa duk abin da ya da duk mutane za su haɗu akan su amfanar da kai ba su amfanar da kai don ba sai dan Allah ya sa wani abin da zai amfana da kai haka cuta da duk mutane za su haɗu da wasu cutar da su ma ba su iyawa sai da in har Allah ta'ala ya sa wannan abu yana cikin kaddarar ka to mutum ya zama yana da wannan mai wannan akida din ba wai kawai daga wani abu ya same ka ba ka ce dama an ce sai an maka kaza ka kai ta sai tauhidin ka duya rushe yanzu akwai wanda ko ciwon kai sai ya ci asiri aka mashu jifansa aka musamman mutanen mu na kauye duk wani abu da ya same shi shi kawai mai aka masa jifa to shi in ka je ka ji suna zancen jifa jifa jifa su kama babu wani abu da Allah zai iya dora musu sai wani ya ya dora musu la babu wani abu da zai iya samun kaface sai yana cikin kaddara ka yau da za mu tashi a gaba da ma da yake ca wal arshu wal kursi wa haqqa wato da al arshi karagar mulki na ubangiji da kursi la da ba sai ke cewa shine maudi al qadamai wato gurbin wato ainihin tafin sawaye haqqun wannan dukkan gaskiya ne mutum ya duk Allah ta'ala ya ɗaukaka akan al'arshin sa al'arshi kuma yana mai sama aljannatul firdaus an gane kuwa wannan yake tabbatar da Allah ke naka yana faɗa mana ba ma a cikin sama yake ba yana saman samai ne na domin al'arshin ubangiji yana mai saman sama ta bakwai shi kuma Allah ta'ala ya ne ya ɗaukaka akan al'arshin sa wal kursi haka al-kursi mutum ya yi imani da su waɗannan duka al'arshi ya zo a al-qur'ani shi rafi'ud darajati zul arsh ar-rahmanu ala al-arsh istawa sannan kuma akwai Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsh azim sannan akwai alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam tabbatar wa Allah da al-arshi yakan ce الدعاء الكرب الدعاء كل شيء دعوانا لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم kun gana annabi sai yana jingina Allah ta'ala ne al'arshi haka al-kursi a aya gashi ana ce da ita ma ayatul kursi ko Allahu la ilaha illa huwa hazza fadin Allah ta'ala wasi'a kursiyuhu samawati wal ard kinan al-kursi da al-arsh sun tabbata al-qur'ani da sunna wanda mutum sai ya tabbatar wa ubangiji su kuma mustaghnin an al-arsh sannan Allah mai wadatuwa ne daga barin al'arshi wa maduna da abin da ya wance shi kada ka ce to ai tunda Allah ya al'arshi kenan dole ba zai iya daidaituwa ba ko kuma sai da dole sai da al'arshi kenan Allah ya iya tsayuwa ba haka bane Allah ta'ala mustaghnin an al'arshi wa maduna mai wadatuwa ne daga barin al'arshi da abin da ya wance shi muhitun bi kulli shay'in sannan Allah yana kewaye da kowane abu wasi'a kulli shay'in ilma kenan ko wa ahata bi kulli shay'in ilma Allah ta'ala ya kewaye kowane abu da ilimi babu wani abu da Allah ta'ala ya jahilce shi wa fawqahu sannan Allah yana saman komi ya ɗaukaka kansa wa qad a'jaza an al-ihatati khalqahu amma shi ya gajiyar da wato halittun shi daga su kewaye shi da ilimi ma'ana su san hakikanin shi ba wanda ya san hakikanin ubangiji sai dai ka san siffofin shi wanda suka zo alqur'ani da sunna shi ba wani abu da Allah ta'ala ya jahilta ba wani abu da yi ya ya buya masa amma mu kuma ne ba mu sanya asalin hakikanin ubangiji ta'ala ne zatin sa yake ba wa naqul sannan mala yace sai mu ce daga cikin aqida gina inna Allah takhadha ibrahima khalila Allah ya riki annabi ibrahim khalila kamar yadda ya faɗa wa takhadha Allah ibrahima khalila haka ne ko ma'ana khalila shine al-khulla wato an matsayi ne wanda yake sama da soyayya ba daɗan taka kenan wa kallama Allahu Musa taklima sannan anan gabar annabi sai ya tabbatar mana cewa shi ma Allah ya rike shi ba daɗe kamar yanda ya riki annabi Ibrahim ba daɗe an gane kenan cikin annabawan Allah da manzanni ba daɗe guda biyu ne da annabi Ibrahim da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya kai su matsayi wa kallama Allah Musa taklima sanar daga cikin akira shine Allah ya magana da annabi Musa magana wannan shine akida kuma maganan nan da ya da shi ana yi a duniya ko a lahira a duniya a duniya subhanallah ya za mutum in karin wani suratu taha Allah ya kawo kissar irin suratu naml ko suratu nazi'at dukkan na araf misali duka surori da yawa sun kakka waɗannan amma ta mutum zai yi cewar Allah bai magana da annabi Musa ba ko ya inkari imanin da taha duka imanin wa tasdiqan wa taslima mutum ya imani da cewar Allah ta'ala ya riki annabi Ibrahim ba daɗe sannan ya riki ya yi magana da annabi Musa mutum ya yi imani da shi imani da gaskata da kuma sallama ba tare da kana tawili ba ce ba haka ake ake nufi ba wani umini bil mala'ika sannan muna imani da mala'iku duniyar mala'iku ita ma duniya ce ta gaibu ko to kai imani da shi cewa Allah ta'ala na da mala'iku kuma ba wanda ya san adadin mala'ikun nan sai idan har wannan baitul baitul ma'mur ko ko baitul izza mala'iku dubu saba'in annabi sallallahu alaihi kullum suna shiga kuma in sun fita ba za su dawo har ana ɗaya duniya ya kake ga adadin mala'iku sannan annabi sallallahu alaihi ce sama ta yi ƙara babu gurbin da zaka sa yatsunka guda uku ko biyar a ce mi akwai mala'ika saji ya sanya goshin sai yake sujada ma Allah to sama duniya ce da take cike da mala'iku don haka kenan in baka bauta Allah ba ma can wasu da la ya'suna Allah ma amara kuma kullun cikin miskin cikin bauta haka mutum ya imani da duniyar mala'iku sawa'un wanda Allah ta'ala ya faɗa mana sunan su a alqur'ani kaman wa wannan jibril jibril wanda sunan su mai tabbata mika'il ko mika'il da su malakul maut ba azra'ili da bahaushe ya faɗa azra'ili ya zo a isra'iliya amma bai zo a sunna ba suna cewa sunansa kenan duk waɗannan mutum ya imani da su da wanda suka zo a sunna ta annabi sallallahu kamar mala'ikan da zai busa kafo israfil ko to duk waɗannan mutum ya gaskata su ya imani su cewa Allah na da mala'iku wanda ba wanda ya san adadin su sai shi sannan kuma ba sa saba wa ubangiji ta'ala sannan suna da halitta ce mai girma al'arshin ubangiji yana da girma amma rana alkiyama wa yahmilu arshin rabbika fawqahum yawma idhin samaniya ba kake ga girman mala'iku kenan sannan rana alkiyama shi yasa za su zo su wal malaku saffan saffa ko idan da mutane da dabbobi aka zo aka tara mu a filin alkiyama aljanu aka tara mu mutane aka tara mu sai mala'iku zo su kewaye mu ainal mafa kalla da waza yawa ba zancen ciwon za ka gudu mana ana kewaye da kai mala'iku sun tsara guri ba mai motsi ba wanda ya isa ya guje na haka sai an yi hisabi an yi kididdiga wannan ke to mutum ya ima da duniyar mala'iku sannan daga cikin abin da ya kamata mutum ya san dangane da mala'iku cewa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid tare da kai dinnan akwai mi mala'iku ko wanda suke tare da kai suke rubuta abin da kake faɗi ko kake aikatawa kenan in har mutum yana da wannan aƙidar cewa duk wani abu da zan faɗa ko na aikata akwai mala'iku masu rubutawa wa inna alaikum hafizin kiraman katibin to idan har mutum ya yi imani ina ga akwai abin da mutum ba zai aikata ba ko saboda in har ka ɓoye wa mutane ma yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna min Allah in har ka ɓoye wa mutane to ai ubangiji ta'ala ko ne yana tsinkaya ka kuma mala'ikunsa baka isa ka ne ka ɓoye musu ba haka mutum inda ya imani hakikanin imani da mala'iku har sabo zai takaita shi yau har laifi zai aikata shi haka idan mahaifinka ba son aikata abu ba nan kai kuma ka je ka aikata saboda mala'iku mahaifinka bai gaba ranar alkiyama mala'iku za su kawo gashi a littafi har Allah ta'ala zai ce da bawa domin adalci na ubangiji bawa na ga littafinka akwai abin da mala'iku suka shigar ma wanda baka aikata ba suka zalunce ka shi bawan da kansa zai ce la duk abin da suka rubuta ne na aikata shi kina har ranar alkiyama bawa zai tabbatar da cewa mala'ikun nan masu adalci rubutu sannan daga cikin wani abu da ya kamata mu san gane da mala'iku duk da hadisin malamai suna cewa ko yana da rauni idan har ka rubuta la'alla kuma ya inganta idan har ka zo aikata alkhairi da kari kayi za su yi sauri su mai su rubuta shari kuma sai san maka mai jinkiri ko ba ka tuba kuma in kai lada aiki alkhairi ɗaya sai a baka ninka maka shi goma har zuwa ɗari bakwai na na zunubi ɗaya kuma iya abin da za a rubuta ma guda nawa ne guda amma hakan ba mutum sai ta rubuta lallahi kenan dan adam kotinal insan ma akfa dan adam kafircinsa da yawa ta'addancinsa da yawa ta yaya man ja'a bil hasan fa lahu ashru misali wa man ja'a bi sayyi'ati fa la yujza illa illa mislaha to amma ta yaya zaka ga mutun ya tara ranar kiyama a zo au ka samu babu hasanat duk sai sayyi'at dan adam kenan haka mutum imani da mala'iku sannan daga cikin aikin mala'iku akwai akwai zuwa karɓar rai قل يتوفاكم ملك الموت الذين تتوفاهم الملائكة to kun ga mala'iku daga shi aikin sa akwai zuwa karɓar rai in sun zo karɓar rai sun fi biyu ne akwai mala'iku na rahama wanda suke zuwa ga bayin mu'mini Allah sun yi cikin su akwai mala'iku na azaba wanda suke zuwa ga bayin da ba mu'mini ba haka duk wannan wasu ne daga cikin ayyuka na mala'iku akwai saukar da wahayi a aikin mala'ika jibril ko akwai israfi da zai busa kafo in lokaci yayi annabi sallallahu kuma ya ce wannan israfil din nan ya sa kafan nan a baki ya karkatar da kunnensa ya ja numfashi jira yake kawai Allah ya kai masa ya hura in ya dara duk wani mai rai sai ya faɗi ya mutu to amma a daidai wannan lokacin ka shine mutane suke fati suke DJ suke kiɗa suke rawa du ba su san ga israfil kuma ya rike mai kaho yau aka ce masa ya buga ta in ya buga ta duk duniya sai ta halaka sai ta kawarsa والنبيين sannan mutum ya imani da annabawa Allah ta'ala wa in min ummatin illa khala fiha nadhir wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula wa li kulli qaumin had duka waɗannan ayoyi suna tabbata al'ummatayya Allah ta'ala ya turo musu ne annabawa manzanni to mutum ya imani da su cewar mi akwai annabawa da suka je dukkan al'ummatayya da suka shuɗe domin su musu gargaɗi sannan babban dan aiki da annabawa suke aikin su dama shine da'awa duk wani annabi baya cewa mutane ku tara mun kuɗi wa ma as'alukum alaihi min baya fara duk annabi abin da yake kawai shine ya qawmi ibudullah ma lakum min ilahin ghayr ku bautawa Allah ba ku da abun bauta ba ce shi duk wani abu da za ku bauta sunan shi abun ƙarya amma Allah shine abun bauta na gaskiya haka ku bauta mishi wannan shine aikin annabawa wanda cikamakin su shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yi ta annabawa tun da ka annabi Adam har zuwa ka annabi sallallahu alaihi wasallam amma da kansa babu wani annabi babu manzo annabi ya ce wa khutima biyan nabiyuna daga cikin abin da Allah ya fifita ni akan sauran annabawa shine an cike annabta da ni babu wani annabi babu manzo a bayana wanda yake shi annabi ne to yanzu kafiri ne a rume shi ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين سنمنا شدا والكتب يو سنمنا إيماني بالتتفي yawancin annabawa dinnan sun zo da sabon littattafai wasu kuma sun zo sun karfafi da'awar annabawan da suka kafin su an gane ko kuma suke tare da su wasu kuma an ba su littattafai na daban sannan littattafai dinnan wanda su mai imani da su a jumlace sannan a keɓance mai imani da wanda suka zo a cikin alkur'ani taura injila zabura suhufi ibrahim wa musa da kuma wani alkur'ani duk mutum ya iman da su ka gaskata su cewar daga wajen ubangiji suke sannan ka gaskata cewar dukkan su Allah bai alkawarin tsare su ba da kare su ba sai littafi guda ɗaya cikin su shine alkur'ani yawa dukkan sauran littattafan ubangiji ta alahuda sun harrafa su yuharrifuna alkalima an mawadhi'i to amma alkur'ani tun alkur'ani yanda yake tun daga wajen ubangiji haka yake babu kul wallahu ahad haka ne har alahul mahfuz ba wanda ya isa ya canja ta kuma kafirai sun sha gwada canja alkur'ani amma ba su ne ba ba su iya kuma ba za su iya don haka dukka wannan almunazzala wanda Allah ya saukar da su ala mursalina ga manzanni wa nashhadu annahum kanu ala al-haqqi mubin sannan muna shaida cewa waɗannan manzanni sun kasance suna mai kan gaskiya mabayyaniya wa nusammi ahla qiblatina muslimina mu'mini sannan duk wanda suke kallon alqiblar mu suke sallah ko za mu kira su musulmai muminai ma damu bi ma ja a bihin nabi su sanin mu'akarifin to kun ji sharaɗin matukar me suna kan abin da annabi sallam ko suna tabbatarwa da abin da annabi sallam ya zo da shi walahu bi kulli ma qalahu wa akhbara musaddiqina sannan suna gaskata duk abin da annabi ya faɗa kenan idan suka fita a wannan layin cewa ba su tabbatar ko gaskata abin da annabi sallam ya zo da shi ba to sun fita a wannan gabar musulmi na din ko mu'mini yawwa dole duk abin da annabi sallallahu ya zo da shi sai ka tabbatar da shi duk abin da ya faɗa sai kuma kame ka gaskata shi dan har annabi sallallahu zai ce ni ne shi kamakin annaba kai kuma ka ce ba haka ba to kuma mutum babu gaskata da annabi sallallahu alaihi wasallam da haka duk abin da annabi sallallahu ya faɗa sawa'un ya daidai da hankalinka bai daidai ba azabar kabari misali yana daga cikin abin da wasu suke inkari to in ka karyata ka fita a cikin musulmin mu'mini saboda annabi sallallahu ya faɗa min cewa kabari din nan imma rawdata min riyadil janna wa imma hufra min hufratun min hufarin na ko kuma wannan wannan rami daga ramuka wuta ko kuma ya zamo dausayi daga dausayin aljanna don haka ko da ka sa mutum alaka bayan kwana biyu ka zo ka tona shi ka gan shi da yadda yake din nan to kai imanin shawar mai wannan wata rayuwa ce mai barzakh rayuwa ce da Allah yake danta da iliminta amma tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sami'na wa ta'ana wa amanna shine abin da ke kanmu wala nakhudu fillah sannan ba za mu na kutsawa cikin abin da ya shafi sha'anin ubangiji ba sai mun gano ya hakikanin shi yake wala numari fi dinillah sannan ba za mu na jayayya a addinin Allah ba musu bai da amfani a rayuwa bare a addini an gane har a same ka mai musu wala nujadil fil qur'an sanan ba za mu na jayya cikin abin da ya shafi sha'ani na alqur'ani ba kamar yadda wasu suke jayya sai a alqur'ani ba maganar Allah bane a magana ne ta mutum kaza kaza duk babu wannan wala shahadu annahu kalamu rabbil alamin mu ko abin da zamu shaida shine magana ne na ubangijin halittu nazala bihi ruhul amin wanda ar-ruhul amin mala'ika kenan jibril ya sako da shi fa'allamahu sayyidul mursalin ya koyar da shi ga wato an yi shugaban manzanni a nufisar muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa huwa kalamun Allah ta'ala sannan shi magana ne na Allah la yusawihi shay'un min kalamin makhluqin wani abu daga maganar halittu baya daidai da alqur'ani duk yanda mutum ya kai da fasaha da balaga jama'a in yana zancen sa sai zaka ji daidai da alqur'ani ba za ka taba shi shi yasa shi mai fasahar larabawa musallamatul kazzab da yace zai kwafa alqur'ani da Allah kuka ji ko kai da ba balarabe ba bahaushe aka karanta qur'ani ko aka ce misali alfari'a ko kuma sai shi kuma ya zo maka alfiti dala za ka ji bambancin akwai bambanci a ce maka malfari'a a ce maka malfiti za ka ji kwata-kwata bai nazin ɗin ba iri ta haka alfur'ani magana ne da ubangiji ba wanda kuma baya daidai da maganar maganar bai wala na kulu da halƙi ba ma faɗa cewar halitta ne wala na khalifu jama'atul musulmi sannan ba ma saɓawa wato ainihin jama'a wato dandazon musulmai in dai akan daidai suke to ba za mu mi ba ba za mu saɓa musu ba amma in kuma jama'a musulman ba akan daidai suke ba za ka ji annabi sosai ya ce ka je ka rike kututtalin bishiya ko da kai kaɗai ne yawa don haka idan har mutane suna kan daidai to kada ka saba musu idan kuma mutane kaga sun karkace to ba za ka bi son zuciyarsu ba gaba ta gaba wala nukaffiru ahadan min ahli al-qiblati bi dhanbin ma lam yastahilla wannan gaba tana da muhimmanci kuma ko gaba za ta yi muku rana jallahi akanta wala nukaffiru ahadan min ahli al-qiblati ba ma kafirta wani daga cikin masu kallon gabas yi sallah ko bi dhanbin saboda wani zunubi da yake aikatawa ma lam yastahillahu matakar bai ci wannan laifin halal bane wannan malai ya rubuta littafin sama shekara dubu amma kun ji akida ta ahlus sunna mutum duk zunubin da yake aikata musulmi matakar bai ce halal bane zai fita a musulunci bai fita ta haka kenan mu akida mu da wanda yake zina da wanda yake luwa da wanda yake kisan kai da wanda yake kaza duk wannan yana cikin rumfa ta musulunci to sai dai kuma imaninsa zai iya tauyewa ya ragu ya zama ba shi da imani yawa imaninsa ya kare du saboda zunubi annabi sallallahu ya nuna mana in kana laifi ana digo a zuciyar nan naka a diga a diga a diga a diga tana baki tana baki har ta zo yan kalla barana ala kulubin mata na yasibu ta yi da annabi sallallahu ya ce mutum ba a ganin laifin da yake ma laifi ne yanzu wanda ya saba kisa ba a ganin kisa wani babban abu ne an gane kuwa haka wanda ya saba ko zina mutum yake in ya zurfi cikin ta ko kacewar haram ne sai zina so da ta riga ta kama kama jikin shi duk wanda yake laifi ya saba da shi to baya ganin sa to dan haka dai in mutum bai halasta abin da yake aikata ba musulmi to ba zai fita a wurin fata musulunci ba mu je mu wala naqulu sannan ba za mu ce la ya duru ma al'imani zambun liman amidahu ba za mu ce wato zunubi baya cutarwa wato ainihin inda da imani ba ga wanda ya aikata shi ba za ka ce mumini duk laifin da ya aikata ba tun da yana da imani hakan ba zai cutar da shi ba za zai cutar da shi wallahi duk sharri da kuka sani a littafin addawa da wani ibn qayyim ya kawo illoli na zunubai duk wata ni'ima da kaga mutane suna ciki sai ta gushe me ya janyo musu wallahi zunubi in ka karanta kissan mutanen saba laqad kana li saba'i fi maskanihim ko fi masakinihim jannatani ayyamini wa shimal ana rawaitowa garin saba din mace in tana son ciran mangoro ko gwaiba ko wani abu in ta dora kwano a kanta in ta shiga lambun kafin ta fita iya kwanan ya duka wani mangwaron ya faɗo sai ya cika kafin ta fita alamu sannan ko sauro ba su da shi saboda kyakkyawan yanayi abinda yake kawowa sauro gurɓataccen mai yanayi babu sauro a gari amma da suka kafin shekar duk wannan ni'imar canjawa ta ta zama kuma mai abinda mutum baya marmarinsa to don haka duk wani sharri duk wani zunubi da kuke gani shi yasa malam da yace la nakul la yadur ma al imani dhanbun liman amilahu to zunubi yana cutarwa yana cutar da al'ummar da ake ga mutanen makka ko kanat amina mutma'inna ko ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف mutanen makka cikin ni'ima suke daga kowane sassan duniya abinci yana zuwa musu da aka turo annabi suka kafirce masa ko wannan ni'ima sai ta bar su sai zama makka suna cikin firgici baka isa ka fita wajen makka da dukiyarka ba kana tunani in fashi ga yunwa mutum ya tsaya kansa dan yunwa har hayaki yake gani duk sun yi yunwa da yadda suka cinye mushensa kaf suka cinye karnarsa kansa kaf kulansu ba wani abu da ya rage kuma kenan jama'a nan gabar tana da muhimmanci mu gane cewa وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير yanzu mu Najeriya duk bala'an nan da musifa nan ya janyo mana zunubin kuma haka mu wai da sauki kasashen da kuma zunubin su yafi namu su kuma bala'in su yafi me shine duk kasashen turawan da muke ake ga muna suke burge mu na suna burge mu to yanzu anan a gidan ku kake ko da kai aure ma a gidanka kake nan su tsabar tsadar rayuwa da Allah ya tura musu baka isa ma ka mallaki gida ba babanka bai sai mallaka Allah ya tura musu tsadar rayuwa don haka sai dai baban mutum ya je banki a bashi bashi ya sai gida har ya mutu cikin salarinsa da fanjo da gratutunsa ana ɗiban wannan mai wannan kuɗi to kar ku ce a gashi suna da gidan giya suna da gidan mata suna da kungiyoyin luwaɗi ba abin da Allah yake tura musu la ka je ka zauna da su za ka ji mutum yana ɗaukar salarin dala kaza ga injiniya na zarka iya sani wata yana ɗaukar dala kaza kuɗi mai yawa a najeriya amma sai ce maka in bai hada da taxi ba in ya taso a gurin aiki bai isa ya ci da gidansa ko bai isa ya biya ranta na gidan da yake haka to kenan kun ga yanayin girman zunubin ku yanayin girman ukuba da za ta nani tana sauko don haka mafita daga duk wannan abu shine ne mutane su tuba su koma zuwa ga Allah kar ka aikata zunubi kaga Allah bai kama ka ba ko ya baka kuɗi a ranar ko ya mawa ta nema a ranar ta sha ba wani abu la akwai wani abu da Allah Allah ta lala yake na haka shi zunubi din yana cutar da mutane a ɗaiɗaikunsu kuma yana cutar da al'umma a gaba ɗayansu lokacin da aka aikata zunubi guda ɗaya kamar yadda malaman tafsiri suka kawo imamul bagawi ma ya kawo a tafsirin shi cewa lokacin da karuwai suka gwamutsa da sojoji ibn al-qayyim ma ya kawo magana a ilamun waqi'in da sojoji karuwai suka haɗu da sojojin annabi musa zina ta yaɗu a cikinsu a rana ɗaya allah turo annoba aka rasa mutum dubu saba'in rana ɗaya saboda zunubin zina yanzu ana zinan ku ba a yi har matan aure yi suke har mazan aure yi suke yara da manya da haka mai wa kanmu adalci kuma a saba kun min musiba fabi ma kasabat aydikum wa ya'fu duk zunubin da kuka ga duk musibar da kuka ga ta same ku ni'ima da kuke ciki da arahan rayuwa ɗari biyar indomi da kwai da shayi da madara madara ma rabin gwangwami za a zuba maka duk a ɗarin ka biyar hakan za ka iya samun canji yanzu ya zama dubu biyar ne za ta ma wannan to fa ma kasabat aydikum laifi ne idan kuka koma zuwa ga Allah kuma me zai zai da muku da ni'imomin ku to amma shin mutane sun shirya koma zuwa ga Allah ba su shirya Allah ta'ala ya shirya da mu sai mu sai a gaba insha Allah ta'ala zama ne sai mu dora sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam assalamu alaikum